له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته al'ummar musulmi mazamna wannan gari na da magaram da wanda ma haɗuwa ta haɗa mu da su a wannan masallaci muna yi muku gaisuwa ta islama assalamu alaikum wa rahmatullah yau cikin yardar allah da amincewarsa allah ya ba mu dama da za mu sake zaunawa a wannan majalisi saboda ci gaba da abin da muka saba yi kowane mako duk da sati biyu ba mu samu dama ba saboda su dalilai yanzu gashi Allah sake ba mu dama muna godiya ga Allah wanda cikin yardar shi da amincewarsa haka din ta samu idan ba kuma ta ba a wancan karo mun kwana ne a ƙarshen suratul ankabuti wanda ita ce sura ta 29 a jerin gwanon surorin alkur'ani daga sama zuwa nan don haka yau za mu tashi a sabuwar sura sura ta 30 wanda aka santa da cewa suratul rumi wannan sura sura ce makiyya ayoyin cikinta sun kai guda hamsin wannan guda sittin kuma ina ga wannan shine darasinmu na biyu a wannan shekara ko? jamil bantian 2021 wannan shine darasi na biyu yau muna sha hudu ne ko sha biyar sha biyar ga watan shida a kalandar musulunci hijiran ma'aikin Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1442 ya dace da 29 da 8 ga watan 1 shekara 2021 kamar yadda muka faɗa wannan sura da za mu tashi a farkonta sura ce makiya ayon cikinta guda 60 ne an san su wannan surori makiya galiban suna magana ne akan aƙidar yarda da Allah yarda da manzanci yarda da tashin kiyama yarda da sakamako yarda da hisabi yarda da sirabi wato imani dai ake dasawa mutane a cikin zukatansu wanda sai mutum ya yi imani ne imani ya zauna sannan idan ya ayyuka na alkhairi ayyukan za su karbi shi yasa ake share fage da zaunar da imani a cikin zukatan to galiban surori makiya waɗannan ne suke dasa ma mutane aƙida yarda da Allah kuma an kira surai suratul rum rum a yanzu ƙasa ce amma kafin haka da ina ga ƙabila ce aiko wanda ake kiran su rumawa waɗannan malaman tarihi suka ce su asalin ƙabilar rum ‘ya'ya ne na aisu bin ishaqa bin ibrahim alaihi salam ko alaihi masalam wani mutum da ake kira aisu ɗan ishaqa ma'ana ɗan annabi ishaqa annabi ishaqa ɗan annabi ibrahim kenan ammi ne ga banu isra'ila ɗan uwan mahaihinsu ne kenan ɗan uwa ne ga annabi yakuba ko to shine asalin zuriyar shi ce ake kiransu wato rumawa ana kiransu ƙaumul asfar fararen mutane wanda suke hassan sa fatsi-fatsi kamar yadda kasan fari ba wai ja na fata ba ake kallo akwai wanda komin shi ma hatta da gashin shi da idan shi fari ne shi ya sanya idan ana kidaya bakaki hatta da larabawa wani lokaci ana sa su cikin bakaki saboda gashin su baki ne idanun su bakake ne akwai wani nau'i na baki a cikin su bakaki to waɗannan su ne rumawa wanda kuma daga baya ta zama daula wanda kuma sun taɓa zama super power a duniya kasashen da suka yi kowane kasashe ƙarfi dama Allah ba ɗaya ke ba galiban za a yi biyu uku to su da farisa wanda a yau aka yi sani da iran a da ana kiranta da farisa to a wancan lokacin su ne superpower duk wata ƙasa ta duniya ko ƙasashen baƙaƙe ko ƙasashen turawa ko na larabawa to suna ƙalƙashin mulkin mallakar waɗannan ƙasashen biyu ne in ba kai ƙarƙashin rumu ba kake to ƙarƙashin mulkin farisa kake ko da kai shugaban ƙasa ne a ƙasarka to na je ka na yi ka ne umarnin daga farisa zai zo maka ko daga rumu kamar yadda in ka ga yanzu shugabanni ga su dai shi wannan president de la republic president de la republic amma duka na banza ne daga sama ne ake shugabancinsu to haka su ma a wancan lokacin yake to abin da yasa wannan sura aka mata aka yi bayani a kanta ko aka yi bayanin da yake farko nata ya faru ne dalilin wani karawa da aka yi ta yaƙi tsakankanin manyan daulolin guda biyu ta farisa da rum domin kasan damin irin waɗannan inda ɗan adam ne wancan da ƙari wancan da ƙari sai an rika samun takon saƙa ko dai karawa ta yaƙi ko karawa ta cacar baka ko karawa ta tattalin arziki amma su zauna lafiya ba ka'idar ɗan adam bace musamman kuma a ce ɗan adam ɗin a yi mugun katari ba mai imani ba ne bai yi wa a yi zauna lafiya zalimci siffar ɗan adam ce sai in imani ya taka mashi birki shi yasa kowanne yana so zalunci ɗan uwan shi to a wancan lokacin idan waɗannan manyan ƙasashen suna karawa sai dai mu mu zama 'yan kallo a yanzu misali da amurka da rasha in suna fada kawai he nijar ta kai gudunma a yan kalloci burkina ta kai gudunma shi yasa da aka yi yakin duniya ma na biyu da na ɗaya da na biyu ba wanda ya fada afirka su ba su ma kai ba a fada su kama kuna yaki ne da katta sai akuya ta zo wucewa ina ruwanka da ta ka tabbata dai akuya bata da bindiga akuya bata ta da babban in kaga ta tare shi taka shi da ita mutuwa za ta yi kaga ba za ka zo ba kana yaki da sojoji kaga tumaki ka halbe su ya ce a to wannan bai ma san abin da yake ba haka ne to kamar tumaki muke da awaki a lokacin yakin duniya ba a ma sa da mu ba hitler bai ma san da mu ba dan haka akramaka Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim سورة الروم الروم مكية وتسع وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون to kamar yadda muka faɗa suratul rumi makkiya ce a yadda malam ya karanta ayoyin cikinta 59 ne amma a wari a hafsi 60 ne saboda alif lam mim akwai aya amma a warshi babu aya Allah ke cewa bayan wannan haruffa guda uku wanda fasarar ta yi kowace inganci a fasarori wajen 24 ita ce Allahu a'lamu bi maradi Allah ne mafi sanin me yake nihi da su Allah ce gulibatur rumi fi adnal ard ayrin jayi rumawa a ƙasa mafi kusanci da ƙasarsu amma wahun min ba'adi galabihimsa ya galibu su bayan airin jaye su dinnan to nan gaba su ma za su samu ƙarhin da za su rama su yi rinjaye wannan abu zai faru ne fi biri isinin a cikin wasu shekaru da ba su kai goma ba daga uku zuwa goma haka abin da ya faru ba zai cika goma ba lillahi al'amuru min ƙablu al'amurra kaunan wa shar'an dukkaninsu na Allah ne min ƙablu wa min ba'adu kafin a rinjayi rumawa da bayan an rinjaye su dukka na Allah ne wato kamar yadda muka faɗa ruma wannan yanzu ma an yanke wani dan wuri wanda Italiya ake kiran yanzu wurin ko sai capital din ana kiran ta Rome to wannan da shine sunan kabila kuma shine sunan kasai kuma fadin wannan kasa ya shahi wasu yankuna na Turai da Turkiya da har inda kasar Siriya da Labana ta yanzu da Isra'ila duk yana cikin yankin duk yana kalkashin su wurin yana da faɗi sosai inda suke mulki balma su waɗannan rumaɗin su ne suka assasa suka sa fandasiyon ɗin garin damascus na siriya kenan ko su suka assasa shi kuma sun kasance a wancan lokacin a addinin yunan wani kabila ne ko wani ƙasa ce da ake kira yunan wanda su yunan dinnan zuriya ce ta yafis ɗan annabunu su kuma wato wannan yunan ɗin turkawa ‘yan uwansu ne uban turkawa ƙane yake ga wannan uba na yunan’ kaga shi turkiya dai cikin turai ne ko sai dai wani abu daban kuma sun kasance su waɗannan ƙabilu ya abu dunar kawakiba suna bautar taurari waɗannan taurarin da suke kaiwa suna kawo da akwai rana a ciki akwai wata a cikin sauransu guda bakwai su suke bauta ma suna yin sallah amma irin wata sallah da wata ibada da ake kallon arewa ana yi waɗannan su ne asalin wurin kuma duk wanda ya kasance ya samu mulki na wannan na ƙasar sham da ma ya mallaki jaziratul arab to shi wannan he a kira shi ƙaisaru ƙaisaru in wannan mai mulkin ya rasu wanda aka ɗora sunan shi kaisaru mai sunan jawar hamani na mulkin shi firizidan ko? to da ya wuce kunce da ya zo mai ake kiran shi firizidan da alisabi ya zo wane ne firizidan da mamman usman ya zo wane ne firizidan bare da ya zo firizidan kaga ashe firizidan din sunan mukamin ne shab da leta sunan mukamin ne amma asali da sunayensu daban ya a ce firezidan jora hamani firezidan sai da kunce firezidan alisebo firezidan muhammad usman firezidan bare firezidan kaza kaza ko har zuwa yau to haka in aka ce fir'auna a masu mulkin masar to sunan mukamin ne wanda di ya hau sunan shi fir'auna idan aka ce tubba a yaman to duk wanda ya hau mulki sunan shi tubba haka in an ce kaisaru a yankin rumawa to duk wanda ya hau sunan shi in an ce kisra a ƙasa farisa to duk wanda ya hau sunan shi kisra to wannan shine asalinsu daga baya cikin masu mulkinsu na rumawa ɗin sai ya zamanto wani daga cikinsu ya shiga addinin nasara addinin annabi isa alaihi salam amma bayan wucewar isa ba a zamanin isa na duniya ba bayan wucewar isa da kamar shekaru 300 ana kiran shi ƙisɗanɗin bini sunan shi ne mulkin da ya fara shiga wanda shi ne kisra a wannan kaisar a lokacin kistanti sunan mahaihiyar shi maryam hilaniya alhilaniya ita wannan asalinta daga ƙasa wannan ne wannan haran ne ta rigaye shi shiga addinin nasara sai ta kira shi zuwa ga shiga addinin nasara ya amsa sai ya shiga to wannan mutum mun gaya muku da addini daban kafin shiga haka sai ya shiga addinin nasara da aƙidar shi ta maguzanci kamar yadda za ka ga a yanzu mutane sun musulunta sun ce la ilaha illallah ana sallah da su da azumi da su amma baƙiyar ɓanna da aka gada akwai wadda aka shigo da ita a yau har ma a samu ana rigima da su ita ma sai an sa ta cikin addini musulunci ne hate ce an daɗe ina hujja ta ce ba romu da hujja daɗe aka yana yi waliyai ma sun yi ta dan me za a ce ba ta kyau wanda kuma wanda ba hujja ba ce haka ne za a ga mutane musulmi ne amma suna da mummunan wata aƙida ko a bayan kiwon lahiya sai ga mutum idan matsala ta same ta rikin lahiya ya yarda ya je a mushi tsahi ya je wurin boka idan yana da problem na rayuwar duniya yana neman wani abu musamman kamar siyasa da tashi sai ga 'yan siyasan nan suna tsahi in ka ce musu dammi sai su ce a'a ai su ba wai sun yi imani bane da tsahin suna nan a musulmi tunda suna sallah suna karatun alkur'ani suna zuwa hashi ai wannan bukata ce ta taso musulunci yare da wannan to haka haka su ma suke an dai samu matsaloli to bari mu wuce wannan tarihi nasu zamanin manzan Allah an aiko shi sallallahu alaihi wasallama sai aka samu karawa tsakankanin Farisa da Rum sai Farisa ta yi rinjaye ta lallasa Rum to ita asalin Farisa mutane ne waɗanda suke bautar wuta majusawa ne Allah Allahnsu wuta ce Allah kaga ba su ma yarda wani annabta ba bare wani littafi ba su ma yarda cewa Allah ba wuta ce Allah su kuma mutanen Rum sun yarda da Allah sun yarda har Allah ya aiko annabi Isa sun yarda akwai injila kaga akwai ɗan dama dama a kansu ko to he zamanto musulmin da suke garin Makka ba a yi hijira ba su a ra'ayi sun yi goyon bayan rumawa don su ne suke kusa ba wai don tare suke ba suna da yar aƙida wadda ta taɓa haɗa su yadda wannan ya yarda akwai annabi wannan ma yarda akwai shi wancan bai ma yarda da annabin ba kwata-kwata su kuma mushrikai tun da gunki suke bauta ma sai suke goyon bayan farisa da aka yaƙi he farisa ta yi nasara sai suka ce to yadda waɗannan suna da takamar su na Allah ne da littafin Allah tare da su wanda suke bautar gunki suka yi nasara kuma masu alkur'ani da karawa ta samu tsakankaninmu ko a gane kuskuren to shine da aka gaya ma manzan Allah sai manzan Allah ce ai nan da 'yan shekaru su ma za su rama sai aka samu sai da abokan ce ka yi abokinka abin da ya ce ya ce me ya ce wai ya ce wai wannan rum za ta ƙarfi ta rama abin da farsa ya mata mata ya ce shi ya faɗa aka ce ya ce na yarda za a yi suka ce ya za a faɗi wannan ai ba ma zai yi bai ce to lokacin ba hana sayayya bai ce nawa kuka sa sai aka sa kuɗi masu tsoka aka yi shekara ɗaya biyu har zuwa biyar suka ce gashi ba yi ba ya je tambayi manzo Allah manzo Allah ce a IP budi isini daga uku zuwa tara ba zai zai kai goma ba kuma bai ma kai tara ba sai ga shi wannan rum ta zo ta lallasa wa farisa aka cinye wannan kudi nasu sai na abubakar ya samu manzo Allah ya ce to wannan kudi kaka za a yi da su yace in sadaka da su ya bada su sadaka yace shi ba zai ci su ba amma dai an raba arni da kudin an rage fasadi an rage fasadi ko to wannan shine asalin abin da ya faru shi yasa Allah ke cewa gulibatul rum fi adinal ard wahum min ba'di galabihim sayaghlibun sai ce fi bid'i sinin a wasu shekaru da basu kai goma ba lillahi al'amru min qablu al'amru al'amurra gaba daya kaunan wa shar'an na an yaki za a galaba akan rum za ta zo ta rama gaba daya mallaka Allah ne min ƙabli kafin abin ya faru wa min ba'adu da bayan abin ya faru dukkaninsu na Allah ne mala ana yake cewa me yasa aka ce lillahi la'amuru kuma ya aka ce min ƙablu kamata zama min ƙabili ko? minan nasi minallahi ba harfin jarri ne ko to ya aka yi a nan kuma ya zo da ruhuwa mala yake cewa ai abin akwai wani fi'ili da za a kaddarawa ai min ƙabli zalika kafin haka to wannan zalikai da ba a sa ba sai aka mata ruhuwa to duk inda kaga irin wannan min kuma ƙabli ya zo to akwai wani harafi kamar da aka ce min qablu hudan linnas kaga min qablu alquran min qablu zalika alquran ita at-taura da injila hudan linnas haka wa min wannan wa qauma nuhin min wa qauma nuhin min qablu wa qauma nuhin kaga min qabli zalika kafin wannan mutane naka kaumun nuhin ma sun yi haka to duk inda wannan qablu take mai ruhuwa to wannan shine dalili wa yawma wa yawma idin yafrahu almu'minun wa yawma idin a wannan rana da Allah ya bada nasara ga rumawa suka rinjayi farisawa maguzawa ahli kitabi suka rinjayi mushrikai ya furahul mu'minun mu'mine sun yi farin ciki sun ji daɗi don Allah ya hudda su kunya an gane ko wa yau ma idin ya furahul mu'minun sai ke cewa mi bi nasru illa yansuru man yasha wa huwa al-azizur rahim mu'mine sun ji daɗi bi nasarillah da taimakon Allah da ya samu wannan ahli kitabi Allah yana taimakon wanda ya ga dama taimakon shi ba wai wanda Allah ya ga dama ya taimaka ya taimake shi wa huwal azizur rahim saboda shi Allah shine al-azizu mabuwayin sarkin da ba abin da zai gagare shi ar-rahim kuma maji tausayin bayi mai jin kansu gashi da siffar izza da abin da ya ba wanda zai iya wani abu amma tare da haka bayyayin kama karya kuma sai ya rahama wanda inda kai ne aka ba dama ban mai saka ban mai hana ka ba kotun wani ICC babu sojojin majalisinkin duniya ba an babu zaben da zai zo a kada ka in ka fara bakanta ma al'umma ba za a samu tausayi a wurinka ba to shi Allah yana da izza ba abin da zai faru amma kuma sai ya rahama shi yasa kullun Allah yake siffanta kanshi da al-azizu ar-rahim yana da izza in yayi ba wanda zai iya ba wanda zai ce dan me aka yi ba ne hudda kanshi amma kuma tare da haka kuma sai ya rahama ya ƙiyin azabar yaimi ya yi rahama to su waɗannan ƙasashe guda biyu masu ƙarhi duka musulmi suka karya su suka ga bayansu shi yasa har yau ba a yahe ma ba musulmi domin mandan Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa iza halakal qaisaru fala qaisara ba'du iza halakal kisra fala kisra ba'du da wannan kaisar ɗin na yanzu ya hallaka to ba a ƙara yin wani daular ta rushe ya ce da shi ma shugaban iran wannan kisra ɗin ya hallaka to bayan shi ba irin da daba ne a naɗa wani shi ma zama a daular za ta warga shi sai man da Allah ce na rantse da Allah da wanda rayuwa take hannun shi taskar arzikin da suka tara ɗin wannan shekara da shekaru sai an ciyar da su wajen yada addini musulunci sai ya kwace wurin an ɗauko dukiya ana gina masallatai ana koyon karatun alkurani a ciyar da bayan Allah kuma haka din ta faru ko da ba a gaban manzo Allah ba ta faru daga bayan shi misali manzo Allah ya tura rindina ƙarƙashin wannan e, Usama ta je ta tarbi sojojin Rum saboda an samu labari su Rumawa sun zo bakin iyakar ƙasar musulmi suna barazana na za su shigo su shahe musulunci sai manzo Allah tura musu rinduna to su waɗannan rindunan yace idan wannan yayi shahada a sa Ja'far bin Abi Talib idan yayi shahada a sa Abdullahi dan Rawa bin Rawa idan yayi shahada kaga alamun duk mutuwa zafi ko sai ya ce kuma musulmi su zaɓi wani sinada to yanzu da aka tahi su dubu uku ne da suka je he suka tar da rundunar da rum ta kawo kwata miliyanci soja dubu ɗari biyu da hamsin ne ya za ku linkin balinki ko sai suka ce mu koma kumandan ya ce a'a ba za a koma ba tun da mun rige mun huto har mun zo magana koma ba taso ba a fafata mu koya musu wayo ya ce domin ku sani muna da abu guda biyu wanda ba ɗaya sharri a wurin musulmi wa'in ma mu mutu mu tafi aljanna wa'in ma mu mu kashe mu samu ganima kuma haɗe mu samu aljanna mu da zaman duniya da zaman lahira duk ɗaya ne saboda duniyar ta Allah ce lahirar ta Allah ne mu kuma na Allah ne akwai matsala in kana nan duniya sallah da azumi da kiyamul da karatu alqur'ani zakai akwai faduwa idan ka tahi lahirai an kare sallah an kare azumi sakamakon su za a bada aljanna zaka to me matsala amma wanda zai zo ya nan duniya ya yi bautar gunki ya sha giya ya yi zina ya yi luwaɗi ya ɗauki ƙanjamau ya hallaka ta wuta shi ne a nan duniya ran sha a baci a lahira ran sha a baci to kai ne kai ka ba abin da ya ɓata mana dai sai suka ce don haka a kara da aka kara duk waɗannan uku suka yi shahada sai aka naɗa khalid bin walid ya canza usulubin yakin aka rinka dankara arna an ce saboda tsaba kisan arna ya kashe ya kashe ya kashe takobi ba wai wani karya bace yake ana sare arne yana mutuwa ana sare arne saboda tsaba saran nama arne karyan takobin ya shanye ya kare ayar ya ce ya haka na kube ko wani a me ko kamar da kasan manomi in ya kare haiwa da yake sa wata to haka yake kare takobi a cikin wuyan arna dole wannan ruwa suka ce kun ga shugaban sai ce komandan ɗin ce kun san abin da za a yi wai a tsere mana yanzu mutanen nan dubu uku kwana da kwanaki mai rasa da zamu su idan suka zama dubu goma kaka kenan to kawai abin da ya kamata ni ina ganin ba abin kunya bane a sa kai da aka yi suka sa kai ha'ilau aka sake tura wata rindinar da manzo Allah sake tura wata rindinar wanda ta je bakin gari ta yi sansani sai manzo Allah ya wafati ita sai na abubakar ya fara aiki bayan ya zama shugaba ya tura ta aka je aka yaƙi su ma na aka ciwo nasara yaƙi na uku wanda zamanin sayyidina Umar ya tura aka je aka yaƙi aka yaƙi a wannan yaƙin ne aka kwato ƙasar Sham gaba ɗayanta in an ce Sham fa wanda Palestina tana ciki Labana tana ciki Jordan tana ciki Isra'ila tana ciki wannan wannan din Siri din yanzu tana ciki duk waɗannan ƙasashen suna ciki aka kwato su daga hannun Rumawa aka zo aka share garin aka kira sallah aka baitul maqdis da aka wulakanta shi yace aka suka ce a'a mun yarda zamu bada mukulli amma kai ba zamu baka ba sai mun ba Umar hannu da hannu sai gayyato Umar ya taho kasa Umar da tahiya ba da jiniya ba aka tayi da sojoji a jaki ya tahi su biyu su biyu suka tahi a jaki ta na Madina da Damascus kusa ne ya yi kilomita dubu biyu ba haka suka raka tahiya in an yi tahiyar kilo ɗaya umar da yake bisa he sabka wannan yaron ya yi tahiyar kilo ɗaya kaga bi kenan ko he su sabka kuma shi jakin sai huta kilo ɗaya sai a ci gaba haka suka zo garin da suka zo aka tarbe su shi shugaban na wurin ya ce a karuwa kai wanka a samu kaya saboda kakkaje su ganka haka ga ƙura ta ya ce a'a ai ban so ka faɗi wannan magana ba mu mutane ne asalin mu kaskantattu musulunci ne ya ɗaukaka mu ai riga ba ta ba mu daraja addinin da yawa mu daraja ba sai na sa riga ba haka ya je ya yi ziyara wannan gari aka buɗe wannan masallaci aka kira sallah aka yi sallah daga nan umar ya ƙare da rum kenan ko sai ce to ba zai yi ba su suna musulunci Allah ya ba su daula ya ba su mulki kuma can ana bauta ma rana nan ana bautawa Allah dole wannan masu bautar rana ko su bari da su da ranar duk su bautawa Allah ko kuma a tura su wajen Allah su ya sa su wuta su bar bautar rana bai yi wa ai bautar wuta yana duniya da aka sai ya tura sa'ad bin abi waqas ya jagoranci rindina zuwa ƙasar iraki wanda shine bakin furancar na farisa wanda daga nan ta hada har yankin rasha duka nata ne akai tafafa ta yaki akai tafafa ta yaki akai tafafa ta yaki ana kashewa suna kashewa ana kashewa suna kashewa ƙarshe dai aka danna aka shiga cikin ƙasarsu suka ƙara ja baya ana bin su suna ja ana baya sa aka je kafital ɗin sarki shi kuma ya je wurin kare ya ara ya yi aro ya gudu kenan ko sai ta yi ƙasar shin ya yi ƙasar cana kadiba inda cana take daga taheran ya ruga ya can a guje shugaban ƙasar cana ya ce kai ya aka yi ya ce wallahi wasu sojoji ne suka zo mini ƙasata ina shi ina gari zakore kamar ƙasa kamar ta kai ce zawa ne ka taimake ni ka ba ni sojoji su kama mini in kwato ƙas daulata ya ce to imana bayanin sojojin ƙaƙa suke wani irin yaƙi suka ƙware saboda munan su akwai na sama akwai na ƙasa akwai na ruwa akwai na wannan sai irin abin da suka ƙware da shi ya tura sojoji sa'anninsu sai ce wallah ban iya gane da abin da suka ƙware kawai abin da na gano dai ba su tsoron mutuwa ya ce ba su tsoron mi yanzu ka san shawarar zan baka ya ce ka yi haƙuri mulki ya ƙare maka daular ka ba ta ka bace mutumin da bai tsoron mutuwa ni in tarbe shi ya kwace wani daula ce na haƙura ni ita nake tsoro da aka wannan daula aka share wannan gidan sarauta fadai kambu gare shi hakan nan wani rawani rawani gare shi hakan nan na zinare saboda isa zinare ce aka yi rawan da ita wani ta yi kudin afirka duka ita zai hauye haka to da manzan Allah ya alƙawalin zai ba wani talaka ita da abin wurin gudu yadda wannan aka samu sai aka tambaya ina wane ya ce gani ga alƙawarin da manzan Allah makawai shekara aka meka mishi ka san mutum kuɗi da kake nema aka ba shi kuɗi wannan shine gabai yan Iran da sahabban manzon Allah irin su Usayn na Umar sai Adu bin Abi Waqqas da sauran ire-iren har yau asalin kenan Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ke cewa ni mala wa'adallahi la yukhlifu Allahu wa'ada walakin akthara an-nasi la ya'lamun Allah ya ce wa'adallah wannan alƙawali ne na Allah la yi khulifullahu wa'adahu Allah kwa bayya saba alƙawalin shi wannan abin da alka baka labari ya kai manzan Allah na taimako da Allah zai ma rumawa akan farisa wa'adun minallahi alƙawali ne daga Allah haƙƙun shi kuma gaskiya ne wannan wa khabarun sidiqun kuma labari ne tabbataccen labari la yukhalifu wanda ba a sabawa ba a canzawa shi alwa'adu alƙawali na Allah amma na rahama alwa'id alƙawali ne na Allah amma na azaba to Allah yakan canza ya fasa alwa'id amma bai fasa alwa'adu kun gane bambancin su shi alwa'idu alƙawalin a maka azaba ne in aka ji tausayinka sai a fasa kuma wannan karamci ne kaman ka ce kana mai mulki ka ce in sai na ɗaurewa ne da ka zo ka ce na hwasa je ka an kyale ka ƙasƙanta kai ko girma kai kaga ya hewa na amma in ka ce zan ba ka gida a damagaran da ka ce kana yi a daga bai kyauta ba don wancan sunan shi ƙarya amma wancan in ka hwasa sunan shi tausayi shi yasa Allah yakan hwasa wancan na azaba amma bai hwasa na rahama da Allah ya ce in kai kaza zama ka tabbas ne ku tsare ibada yan aljanna ne ku kar ku rika shakka tabbas ne kuma duk labarin da za a baku na aljanna ko to fiye da yadda aka gaya muku sai an linka kamar so miliyan ka ɗauka kamar a yanzu ne ga ka gaban 'yan mata sun kai ɗari kowace mata ka ce duk duniya ban mai kanta ka yi duk abin da za ka yin ba a zuwa masallaci ba a azumi ba a zakka ba a rishin lahiya ba a tsuhuwa ba a hawan mota ka zama wani ƙwarya-ƙwaryan mai mulki wanda ba irin shi ba dare ba rana Shadar da yake shi malamin nan makwaɗaici ne. wai ana wani wani wai he wani Allah ta'ala ya zama dace Allah bai canza alkawalinsa wannan kuma alkawalin ne Allah sai yake cewa walakin na akasarar nasi la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane ba su da sani ba san ba cewa Allah in yi alkawali ba zai canza wannan alkawalin ba ba su da sanin cewa ya haku wannan shi Allah yana yin hukunci ne fi kaunihi a cikin duniya wanda duniya ta fice ya yi aikin da ya ga dama ya hukuncin da ya ga dama ba wanda ya isa hana kuma hukuncin da duk zai na adalci zai bai zalunci sai Allah ke cewa mi ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun Allah ce ya'lamuna zahiran min alhayati dunya akasarin mutane abinda suke sani abin da ke bayyana na duniya shi ne a duniyan ma abin da yake bayyane zahiri ba na ɓoye ba na ɓoyen bu sani ba ka gama ta ana cewa profeso ne ina ya zama wai ai ƙwararre ne ya san yadda kwaɗo yake kwaɗo ko minin faɗin mikun kaga ba kan ka hada ne kai kana kallon yadda kwaɗo yake tahiya yadda yake ɓara to sun san zahiran min alhayatid duniya amma wahum anil akhirati hum gafilu su game da lahira rabkananu wannan ubangiji yana nuna maka galiban mutane da ido ɗaya suke kallo ba da ba shi kuma musulmi da ido biyu yake gani an yarda ka nemi duniya ka ci duniya ka nemi kuɗi ka nemi wannan kuma ka nemi ilimin lahira shi ya sanya ka gane da jahilci ba a nasara kowane iri in ga mutum ya sa jahilci a gaba to yi mishi kabara hudu ka jefa hori ita duniya ba ta samuwa da jahilci lahir ba ta samuwa da jahilci ba yiwuwa da ma ka same ta me ya sanya ka ga munan kullum akwai matsala me dalili saboda mu duniya muka sa jahilci gaba yanzu ɗan Nijar ko ɗan Afirka sai ka gan shi ya tsaye gaban na'urar waya ko wannan mitakin suna? kwamfuta yana kallon fim yana kallon wasan dabbobi yana kallon damban box ya bata awa uku hudu to in ka je turai baka ga mutum da zai kalli fim wani littafi ne zai ɗauko ya karanta a lokaci kaza da na samu hutu zan karanta kaza don in lura da kaza in likita ne wani abu ne da yake bayani akan kiwon lafiya in farmasi ne wani abu ne da yake bayani akan har hada magunguna idan mai kaza ne wannan abin ne shi yasa kaga sun ba ilimi muhimmanci to sai suka samu duniya ba yadda za a ku kai su ya ku barci kuki kula kwallinku ta tsaya ka ce saba banjur saba saba su sun wuce saba saba ba wani magana saba su koyan aiki suke su san abin da za su iya me da kaza ya zama kaza idan zamani ya canza to ya za a yi tahiya ma ta canza al'amurra su canza su bi zamanin kimiyya a fahimto kaka za a me da kaza ya zama kaza kaka za a amfani al'umma wannan shine tsari amma ka yi zamne kai iliminka a tara a kwashi ka za ka wanda za a ce kai babban mai ilimi ne ya karanto ekonomi in ka tambaya to wai me ya karanta ekonomi din ai da je lise technique ta maradi shi ai karatun info yayi ya san ya dora haraji ga mai amalanke ya dora haraji ga mai kuma in ya dora ya tara tara kuma ya kwashi ya tara da kwashi anan duba turuwa ba tana da gahiya da waye da wanda ba ilimi ba ne ba wai ka rika zancen wane yana da amalanke wane yana da doki wane yana da mota transfer a karbo ya za a yi mota ku rika yin ta ana saye a nijar yaya za a yi a ce sabulilluka a rika yin sa a nijar tuwahi a rika yin sa a nijar yau me babu a nijar na yin tuwahi ilimin ne kaɗai babu akwai wurin noman abdiga akwai inda za a samu robai kamata a ce ƙarahunan fes da shi ana yin su a Nijar kamata a ce magunguna ana yin su a Nijar kaza ana yin shi a Nijar amma haka gane a Nijar ho yanzu abu ɗaya takne ya rage ma di Nijar wa zai tuno mana shi a'a malabi bale ya koma Cote d'Ivoire ka duba ka gani za ga an rubuta fabrication Cote d'Ivoire kun sai da shi yanzu abin da ya rage ma di Nijar kuli kuli shi kadai ne ban mu kawo dan wata kasa samfur zan dan Nijar ne gyaɗa yan Nijar ce mai matsa kulikulin yan Nijar ce wanda ya sai kulikulin dan Nijar ne kayan da za a kwada kulikulin dan Nijar ne rama banda kulikuli babu ma jiyan Nijar a yanzu to ka taba ganin ƙasa a ce banda kulikuli ba abinda take sana'anta shi ma kulikulin ƴan ƙauye ne suke yin shi madanne na bariki bata ma ita bata kulikulin he in an yi sai da kulikulin ta karɓo na abu ta a ciki ta kashe wannan ba ilimi bane kamata a ce mutane su bazama in ka zamna a ce ka ba kanka aiki din rana kana da izubi wannan wa inda za ka zo din ranar Allah ka hardace kai duk kwana bi ka hardace shahi ɗaya na alƙur'anin wancan a shekara hudu ka hardace alƙur'ani kuma duk shahin da ka mashi biyawa ɗari to ya zamana shi kuma wannan biya shi sau ɗarin a awa biyu zai yi a awa 24 sauran ka awa 22 ka taika harkokinka ba ka iya ba dan kai dan Niger kai ka saba da wani amma a zaman hira a fada ana gardama siyasa wani na kirki ne wato ku kuma fa da wani da wani kowa ce ba da ku kuma wane ne kuma ba da kirkin ba Allah kai mu zaɓe he kun gane kuran ku hadda kai Allah sa mu gane wallahi in mun dage ku gane an to kaga a lahira ma ka taba ganin ita aikin aljanna ba ilimi ba ke aikin sallah ba ilimi ba ne yadda ake yin tsarki ba ilimi ba ne yadda ake zakka ba ilimi ba ne lahira ba ta samuwa ga jahili duniya ba ta samuwa ga jahili shi jahili abin da ya iya ya dage ya kwara uhu shine babu baturan uhu babu dukkan su da amma banda uhu ba abin da jahili zai iya ya mi zai yi kwa banda uhu ba abin da jahili ya iya shine in ka in aka yi uhu a fari to aka zo kidan agu aka yi wai kai dukkan su da babban banci Allah ba wanda yi wani iya saboda haka a nan wannan aya idan ka tsaya ka lura ba wai kawai zargi ne take ga wai arna ba hannu tana zargin mu a ce bangare ɗaya muka ɗauka babu ilimin addini ko kuma in kai ilimin addini ka ce kai ba bi ilimin komi to sai ka zama wani madadin addini sai ka zama sakare duk mutumin da ya zamanto ƙur'ani yake karanta kadai ya karanta alƙur'ani daga nan sai magana wanda ya kaza alwala shi ta kare wanda ya kaza auren shi ya mutu nan kadai ka tsaya to sauran abubuwa to waje baka haɗi kaci ah dole ana son wannan ilimin na duniya shi ma dan ka ci halak shi san ya wayayin mutane wanda suka haɗa bi shi san ya dole ne tilan ne a yi boko me yasa na ce tilan ne saboda an rubuta ilimin muka da ingilishi babu su da hausa an rubuta ilimin muka na sana'o'i da faransanci babu su da hausa ko dai mu koyi faransanci da ingilishi don mu san wancan ilimin mukan ko mu zamna da hausan mu ya zama tohe an yi an kamana dole ne wannan in muna so mu ma mu ci gaba in muka yo ilimin mu canza abin mu rubuta shi da hausa amma kawai ba ku yi ba komi he wannan dantuttukan banda ai wane ne kafiri ne wane ne ma kafiri ne to ba na haka ka ta yi ba me ya tsaye da mu a nan baya har wanda ba su kai mu suka wuce mu ba malaman gargajiya suka rike mu suka ce yin bokon nan kafirci ne su ba za su bin nasara ba kuma yanzu karka bin nasaran wajen neman tuwo daga nan mutum ya ce shi wa bai lakwal kafirci ce a wurin shi kuma ya rawain daga nan hanya mai da ƙur'anin hannu wai mu shi shi zo a musu rubutu su sha ba mu gane ba ana yi ko ba yi duk wannan rigingimin da kake yi ana cewa ana magana fakiyar suna ana magana sadaka bakwai yana cewa ai dole ne ai sadaka bakwai talauci ne hukuri shi na rantse da Allah duk malamin da yake kasan nan in yana da kwanta akwai miliyan 200 kuma yana da albashin miliyan 2 a wata da haka da sahe zai je inda ake bashi albashin nan sai ka ce ya zo sa fakiyar suna biya jewa bai da lokacin ana jira zai ba da lacca a wuri kaza in yayi zai samu jika 200 ka kira shi nan ya rika fatiha salatul fatiha kana bayyana 40 biya yi ba to me ya kawo wannan yake yake yake leke leke ga titi ko an zamna bai da albashi bai da kuɗi da haka in an yi gasuwan nama ma bai da kuɗin sai amma can in an dafa hanji kila a wurin an kira shi talauci ne ba wallahi talauci ne ba wani abu bane Allah tsare mu lokaci ya mal awalam yatafakkaru fi anfusihim
na ma khalaqa Allahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma wa inna kathiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun Allah ya ce awalam wannan wannan awalam yatafakkaru fi anfusihim shin mutane ba sa tsayawa su yi tafakkuri su yi lura su yi tadabiri su yi fahimta fi anfusihim cikin kawunan su ma kawai kansu kanka ka dubi kanka kadai bai ishe ka ba a kamar da Allah ke cewa fi anfusihim afala anfusihim afala ta afala tusirun a jikin kanka kai akwai akwai aya in ka dubi dan adam gaba ɗayan shi shi oto ne automatic ne da ɗan adam wani abu daga cikin ɗan adam ya zama manuwal to ya zama da lahiya wannan waciwon sigawa manuwal ne kake komawa shi asalin otan da yake mai da sigarin ya tace ya mai da can ya kai shi daidai ya daidaita shi sai ya lalace ya rikace tashi daga kwayoyi daga waje wannan shi ne asalin ɗan adam ya koma manuwal to a wuri ɗaya ne fa a cikin abu dubu yanzu kyauta ka in aka ce giya ce sai kasa daga hada ka kyauta tahiyarka automatic ne da birkinka ko ka taba sa ruwan birki ka taba sa lena birki ka ga auto ne to inda za ka kalli a cikin dan adam yanzu akwai wannan akwai wani abu na hanji jikin madaciya da yake sa me ake kiran wannan abin da yake sa ido yayi rawaye rawaye masara faran masassara ai hanjin da yake kai wannan ne yake dan tsagewa ya ta rika diga abin he ya tattari cikin idan mutum madaciya to yanzu a manyan kasashe na duniya su sun samo ci gaba sukan samun wata roba mai tabshi wadda ya a daidaita ta to amma wata kai miliyan 100 dan abi ne fa bai kai ba tsinin wannan abin za a ci a miliyan 100 za a mashi to inda dukkan ka sayan ka fesa shi za a yi ka saye ka nawa ne kaga ki shi yasa Allah ke cewa wannan awalan tafakkaru fi anfusihim ba sa lura a cikin karan kansu su yi ta'amuli su tsaya su yi tadabburi yadda Allah ya halicci waɗannan abubuwa wasu a maɗaukaka wasu makaskanta wasu a sama wasu a ƙasa Allah ya ce ma khalaqallahu samawati wal arda Allah bai halicci sammai guda bakwai maɗaukaka masu daraja da ƙasai da abin da ke cikinsu wa ma bayan huma da abin da ke tsakankaninsu minal makalukati na daga wato halittu iri daban-daban almutanawwi wanda sun sha bambam wal ajinas na daga dangogi kala daban-daban wanda baka iya almukhtalifa wanda suka saba ma juna Allah ce waɗannan gaba ɗayansu Allah ya halicce su ne dan mi saboda dan gaskiya to ya kamata mutum ya yi tadabbari ya lura ya gane fa ya alamu sai mutane su sani annaha lalle waɗannan halitta ta Allah da yayi daban-daban din nan ma khalaqatu sudan Allah ce ban halicce su ba haka dan banza wala batilan dan kawai ai tawargi kowa abin da ya ga dama bai yiwa Allah bai halicce su ba dan haka bal Allah ya halicce su ne bil haqqi dan ai gaskiya a tsaye da gaskiya wa annaha ita kuma duniya da abin da ke cikin ta gaba ɗayanta mu'ajjilatin ila ajilin musamman Allah mata wani ƙa'ida lokaci sananne a wurin Allah wanda za ta ƙari wa huwa yawmal qiyama shine ranar kiyama da haka Allah mata ƙarshe wa inna kaseeran minan nasi lalle haƙiƙa mafi yawa daga cikin mutane bi liqa'i rabbihim game da haɗuwa da ubangijinsu la kafiruna wallahi suna kafircewa da yawa daga cikin mutane ba su yi imani da haduwa da Allah ba liqa'illahi darasi ne mai zaman kanshi wata haduwa ce wanda anan za mu yi darasi akan kaka haduwa da Allah take kowa sai ya hadu da Allah amma kalar haduwar ta sha bamban mumini yadda zai hadu da Allah daban kafiri yadda zai hadu da Allah daban shi kafiri haɗuwarsa da Allah ba za ta mashi kyau ba don za a kashi gaban jama'a ne a faɗa abin da ya cikin jama'a a gaban al'umma har mala'iku su rika Allah tsine mashi albarka saboda an faɗa aibe shi shi kuma mumini sai Allah ya kusanto da shi sai ya rufe shi cikin wani hijabi baya ba mai ganin shi kuma ba mai jin abin da yake faɗa ba mai jin abin da aka faɗa mishi sai Allah ya ce bawana kayi lahi kaza ka yi lahi kaza he ya faɗi ƙananan lahikan shi ɗan mutum ya tabbatar da e an yi kuma ya hallaka yanzu ƙananan ake faɗa ba haɗu manyan ba sai Allah ce da kai yi su na tona ma asiri a duniya a'a Allah ya ce to anan ma na rufa ma asiri na yahe maka su madadin kowane ɓanna da kai a je a baka lada goma ya san Allah la yi khulful wa'adahu bai canza alƙawari sai ce Allah wurin da kace na kalli wanci har na taba ta baka faɗi ba taba ai taba yayi kallon biyani ah ya Allah ba zai canza ba sai a biya shi yace na taba kwantsamewa na ba zagi bane kade he dai kai kas a biya ni he a biya shi kaga shi an mushi arihin asiri he wuce a wannan gamuwai kaga tashi ta yi kyau haka ne ita ce Allah ke cewa faman kana yarju liqa rabbihi kana yarju liqa rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik wala yushrik bi ibadati rabbih ahada
Allah ce duk wanda yake son haduwa da Allah ta zamanto cikin rufin asiri cikin irin wannan rangwamen da saukin to fali amal amalan salihan tun duniya ya dauki mataki daga nan ake daukan matakin yayi aiki aiki na kwarai sai malamai suka ce aiki na kwarai shine bin sunnar annabi wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kar yayi riya yayi da ikhlasi daman kuma gashi mumini ne shikenan ya daidaita ya tsara haduwarsa da Allah ashe bin sunna shine tsarin ikhlasi shine tsarin to kama kanka ta goma shin da zaka hadu da Allah cikin rihin asiri a ruha ma asiri a yahima amma kaje wurin Allah babu amalan salihan sai amalan an dan bid'a ne kasulgumi irin bid'a irin ta khawarijanci irin bid'a ta mu'tazilanci irin bid'a ta shi'anci irin bid'a ta jahamanci irin bid'a ta qadariyanci irin bid'a ta mirji'anci ka kwaso kaje gaban Allah da su saboda tsabar bid'a wani cewa da ka ce la ilaha illa ko baka sallah ko ka kashe mutane da aljanna ne kai kuma daidai kake da su abubakar ba abin da suka hika wani kuma yace a'a gaba ɗaya ma mutane ma duka ƴan wuta ne shi kuma tsabar bid'a ta yi haka kawai ya gane da ƴan wuta ne da aka shi bahun kablatar zai doce wane kafiri ne wane kafiri ne wane kafiri ne wane kafiri ne to in ya raba kablatar ya hikin miliyan ɗaya yanzu duk mutane sun zama 'yan wuta ga bahun kablatar da ba a kunta ba gashi to su kuma bidi a mutulanci in an ja ayar qur'ani an ja hadisin annabi sai ka dai tada da hankalinka irin na garin in suka saba sai ka ce to su ayon su biyo hankalinka to irin waɗannan bidiyoyin su ne bala'i karkashe ma Allah da su karkashe ma Allah kana mai bin annabi Muhammadu shine to da yawa daga cikin mutane game da haɗuwa wannan da za a yi da ubangiji a kiyama la kafiru su bisu yarda ba suna kafircewa suna ganin ba za a yi ba daman shi kafirci malamai suka ce kala biyu ne banda alkufurul akbar din shi kanshi alkufurul akbar din a'a kala biyu ne domin ai in ka kafirce ayoyin Allah ne za ka kafirce ma ko to ai ayoyin Allah din kala biyu akwai aya kauniya akwai aya shar'iyya to yadda ake kafirce ma aya kauniya ka jingina ka ce wani ne yayi ta kamar sammai da kasai da halitta da yake ce yake jingina ta ga wani ko kuma a'a ba shi bai ta heka jingina ka ce yana da tarayya da Allah ko kuma ka ce a'a ya taimaka ma Allah wajen yi ko yana taimaka ma Allah wajen gudanar da su to wannan ukun kowace kai kafirci ne to shi kuma kafirce ma aya shar'i ka ƙaryata ta kai izgiri da ita kuma ya zamanto kana saba mata da gangan Allah tsare mu
أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم نعم.
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا وكانوا بها يستهزئون
Allah yake cewa a awalam yasiru fil ardi shin mutane ba za su yi tafiya ta bude idanu a cikin duniya ba fayanduru su yi dubi kai ba kana aqibatul ladina min qablihim ƙaƙa ƙarshen waɗanda suke gabaninsu na masu kafirci yayi ai akwai wuraren da Allah ya bari gidajen kafirai kaman gidajen samudawa da adawa wasu a Yaman wasu a yankin ƙasar Saudiya wasu a cikin wajen ƙasar Jordan wasu a cikin ƙasar kaza duk akwai suna nan mutumin ya je ya gane ma idan shi mana in yana in yana ya ga abin mamaki Allah ce wannan ya ishe ku aya inda za ku je kanu waɗancan mutanen ashadda minhum quwwatan sun yi da tsananin ƙarfi na jiki da ƙarfin tattalin arziki da ƙarfin dukiya da ƙarfin soja sannan wa asarul arda sun birkita ƙasa wajen neman ayyuka na ci gaban duniya noma da sauran yadda za a yi ginen-ginen kamfanoni da masana'antu yadda za a samu ginuwa a duniya a ji daɗi sun yi wannan sama da ku wa amaruha sun raya ƙasa da gini sun raya ƙasa da abinci sun raya ƙasa da tattalin arziki aka sara mimma amaruha sama da ku yadda kuka raya ta in noman ne sun hiku in kasuwar ce sun hiku in ginin ne sun hiku in ma yanzu ginin ka ya hi kyalkyali to nasu ya hi kwari tun ginin da samu dana da suka har yanzu yana duk duniya yanzu ba za ka samu gidan da shekarar dubu uku ba ya rushe waɗannan gine-ginen da ake yi akwai da shekarar dubu uku to sama da dubu goma shi yana nan kim kaga shi sun hiku wa amaruha aka san wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat waɗannan kafirai da Allah ma azaba dukkanin su manzannin sun zo musu da hujja bayyananna amma suka ki hujja Allah ya halaka su fama kana Allah li yazlimahum Allah bai zaman to ya zalimce su ta azabar da ya musu ba walakin kanu anfusahum yazlimun su suka zalimci kansu ta sabawa Allah shi su suka ja maka su musiba summa sannan kana aqibatul ladina min aqibatul ladina asa'u su'a sai zaman to karshen memuna na aiki mummunan karshe ba shi da wani karshe in ba wannan ba kaya aiki memuni to karshen ka ba zai kyau ba me ya sanya suka yi mummunan ƙarshe an kadzabu bi ayatillah saboda sun ƙaryata ayoyin Allah wa kanu biha yastadiuna sun kasance suna yin ba'a da izgili da raini da wasa da ayoyin Allah haka ƙarshen kafirai yake baya yin kyau saboda me falan ma zagu azagallahu qulubu sanda ka karkace da gangan sai Allah karkata zukatansu fa in tawallaw fa'alam annaha fa'alam an an annama yuridu Allahu wada an tusibahum bi ba'di dhunubihim idan suka juya baya da gaske da gaya musu ka sani kawai manuwar Allah ya samar da su musiba ta dalilin aikin su ta dalilin zunubin su kenan kaga mutun ya samu matsala wa jayo ta shi da haka mu ma kan mu kiyamul layli mi aikin kwarai dan mu hudda kanmu daga cikin matsala talauci ake damun mutane sai ku yi aiki na kwarai sai Allah ya raba ku da shi rishin lafiya ce ku yi aiki na kwarai rishin zaman lafiya ne ku yi aiki na kwarai ka duk abin da ka sani wallahi aiki na kwarai zai kau da duk wani bala'i ba na duniya ba hannun lahira to inda na lahira ma za a yi magani shi ina daga duniya Allah tsare mu Allah ka samu cika da imani Allah ka zaunar da mu lafiya ka zaunar da ƙasar mu lafiya ka gafarta mana kurakuran mu lahikan da muka yi Allah ka yahe mana Allah ka yi albarka ga rayuwarmu ubangiji muna tawassali da sunayenka da siffofinka ya Allah abinda muke jin tsoro na sharri Allah ka kare mana shi abinda muke nema na alkhairi Allah ka ba mu shi ya Allah marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya waɗanda suka rasu cikin mu Allah ka ji kansu waɗanda suke neman wani abu na biyan bukata a rayuwar duniya Allah ka ba su mai albarka wanda kuma suka yi wata asara Allah ka maye musu ya Allah zaben da za a yi a Nijar Allah ka sa a yi shi lafiya a kare shi lafiya Allah ka zaba mana shugaban da zai amfanar da mu ba wanda mu muke so ba ya Allah Allah ka mana zaɓi ba wanda zaɓin mu ba ya Allah idan ka mana zaɓin Allah ka mushi albarka a cikin aikin shi ya Allah ka dafa mushi karka barki da iyawar shi ya Allah ka kama mushi karka barki da iyawar shi ya Allah ka tausaya ma wannan bayi naka na wannan ƙasa Allah ka raba mu da rigingimu da tashin hankali Allah ka raba mu da sauran musibu da muke tare da su subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi